الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بايعك يا أخوة مسلمين مسجدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 23 yau gamata ga watan jumada a tsari tsakaninmu da ramadan wata biyu da sati guda kamar da na faɗaɗazin akan gari kuma biyar ne yau ga watan ɗaya wato watan janairu an gane ko? 2024 2020 to yau kamar da na alkawarta zan yi bayani ko da ba a faɗaɗe ba kan abinda mun sha faɗa musu duk shekara hukuncin cin abincin da ake bayar ga mutane da sunan taimakon kirsimeti na masu yi tare da matsala ce da abin da ba kuma ina duk matsalar da aka sami sabanin fahimta abu ne da sauƙi da kake su da sauƙi kawai sai dai bai hana ka bayyana ra'ayin da ya fi rinjaye ya fi samun goyon baya ba in ba ka musulmi da daga cikin ɗimuwa ke nan misali ina fata an gane ko magana kita da magana kamar ɗazun nan ne da aka ce wani wani bawan allah muna cikin masallaci ya miƙe ya ce ba a yi da tsallar lafiya a haraba a wajen masallaci kuma maliki ya rasu ko karambani ne kawai na wasu daga cikin masu son su fi kafansa sauri to da awar zakirai zo bai ba kuma sami shi ya ce da sha'awar zakirai shi ne imam malik shirme ne ko za mu samu lokacin ne bayani don waɗanda suka shiga rudu saboda rudun da ya jawo makanshi mutane su sabi kambani ne da ke rinki kake son ka kafa ka sabi ba ka ba hadisun da suke magana kan wannan matsala to na ba da misali ne kawai za mu magana ƙarin haske don a ƙara fahimtar abin da ya kamata insha Allah to matsalar cin abincin christmas yani malamai sun kamar da na faɗa saɓani kuma ina so ne a wannan darasin din na ɗauko abin da malamai sun masu ganin cewa ana ci ko kuma ya rajji kan abin da sun da dalilin murajjaha abin da ke shi ne amma kafin haka ƙwa'ani shi ne gaba sai mun ji tafsiri daga littafin allah babban jagora babban kudi wanda karya ba ta zuwa gaba gare shi ƙwa'ari da ko bayan gare shi kamar da aka ji muna tsora ta shida za mu tashi aya 108 kuma darasi na 18 iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
أوي بيوكينا تريد تفصل تريد تر daga cikin sura ta shida suratul an'am Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm kar ku zagi addinin waɗanda suke bauta ma wani ba Allah fa yasubbu Allah su ma sai su zagi Allah adwan saboda shishigi da zalunci bighayri ilmin cikin jahilci an gane ko wannan ƙorani na karantar da mu manhaji na zama lafiya bisa ƙarƙashin lakon dinukun waliyaci karkace addinin wani ko ka dangare ke bauta ba kallaki ka dangare da rushe a wani shi ne allah shi karkace ka dangare banza kafinci sai kuma zafi allah shi ne abin da allah shi tare da abubu billah duk wata tawaya da ka danganta ma allah ya allah tawaya ba ta sa ta'amun amma a koya maka abinda ake kira culture of tolerance ka jure wani ba ne da da Allah ta da kanta wala tasubbu alladhina yad'una fa yasubbu la adam bighayr ilm kar ku zagi wadan kar ku baci wadanda yad'una min dunillah wadanda suke kiran wani ba fayasubbullah su ma sai su baci ubangiji su faɗi bakar magana ne aduwan na daga na fassara bisa shishigi bi ghairi ilmi kadhalika zayyana li kulli ummatin ajalahu haka ne kowace al'umma kawata musu irin abin da suke yi kafir yana ganin wannan kafircin shi ne mai ce ma annabi isa allah ko dan allah yana ganin ai ba da sama da wani ko cikin da'irar musulunci wanda ya kirkiri bid'a yana ganin bid'a za ta kai shi kai kuma da Allah maka arzikin gane sunna ka san ita ce hanya ko ɗan mai kaiwa to a lokacin da mutum ke zaune cikin al'ummar da akwai mutane daban-daban to kar ka ɗauki gaban gaba nan da an ta ko zagin wanda ke gaba na idan gamsarwa da dalili ba ta wadatar ba ta zagi ba ba saboda zaki arabta kullum mu jama'a ce da aka karanta da mu qul hadu burhan ai kaga annabi Allah Ibrahim da ya karya gumaka ya kure su a dalili su ka bauta ma wata ba me suka ce har ku wasu ru'ayi ta ubangiji ko kona shi to kaga ba ku sake arabta saboda haka wannan ayan mutum da kyau sun ma ila rabbihim marji'un sannan zuwa ga ubangijin su ne su mutane da masu bauta Allah ta gaskiya da masu bautan ƙarya duk dai zuwa ga ubangijin su za a mai su fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun kuma Allah ya ba su labari kan duk abin da suke aikatawa wa aqsamu billahi jahada aymanihim suka yi rantsuwa iya makwarar rantsu suka ce jihar da aimanin yau wato iya kurewar malai sun yi rantsuwa matukar rantsuwa suka ce da in ja'atun ayatun layi uminun na biha in wata aya ta zo musu kafare a kawo wata aya na yadda aka ba musa an ba shi tsari an ba shi kwarkwata an ba shi jini wala ƙarƙace na musa tis a ayata suka ci annabi da kawo da su ko kuma ayar da aka ba misali annabi sali an ba shi na da sauransu to suka rantsi da allah matuƙar rantsuwa in dai aya ta zo musu za su yi imani ƙoli ga ya musu ya rasu lallai إنما الآيات عند الله آية أنا أنا نفهم معجزة آية كنزو القرآن أنا نفهم معجزة آية كنزو أنا نفهم على مؤمن رب وفي الأرض آية للممكن وفي أنفسكم أفلا تبصرون cikin ƙasa akwai ayoyi ƙasa ta tsirar da shuka ayat ko ba ka zara ƙasa iri ɗaya ka samu zangar ya da abu ya ko kuwa duk kwaɗayinka da son ka ci abinci akwai cin da za ka ji malin ka ji baka bukatar ci ita kanta a yanzu in za ka ɗora sama da bukatar jiki sai ka cutar da kanka shi ta ce an na ga ɗaɓar mai nisa karko ce ne ce duk waɗannan ayoyi ne ko jariri za ka taɓa mai tsaron ka ita wannan mai kare su kariya ne Allah ya sa saboda haka wafi darbi wafi an fusi kuma a falacin su yashin suke ce akwai aya manzuwa akwai aya makaruwa aya da ake karanta kuma ayon ƙwa'ani akwai aya da za ka kalla da ce tana da iko kamar duk da barar idan ka sha suke gida idan idan idan ka samu zuma ka sa a kalba sai ka samu shazuma da ce duwayen ka kuma har ne akwai kuma aya ta mu'jiza ita ce rabtu ga ya musu ayoyi daga ubangiji wa ma yushirukum yume ya ba ku labari me ya sanar da ku annaha idza ja'at la yu'minu yau ka sani in ma ayoyi sun za su ke yi su za su ce a nuna aya in an nuna kun ce kai ɗaya ba su suka ce idan manzo Allah da gaske ke sallallahu ya sa wata ya yanko ya faru ya dare gidan kuma ka din ya faru akan dutsen jabalu abi qabisan amma ka sai wata ma ne da shi sa Allah ta'ala ya saukar da aya iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar amma wa in yaro ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustabir yi addu'a watan ya san koyi ba suka ce to to ka tsaya ta akwai yan uwan kwanan sha sun je kasuwanci a sha in sun ba mu labari sun ga haka zan yi ta gaba wani ba wani sha kuma kwanan sha suna dawowa kwanan sha ne suka ce jama'ar maka kun ga abin da ya faru jiya kowa ta suka ce sihirin mustamir wannan sirri ya ci don wannan to ya zaka yi suraka Allah ta'ala ke cewa wato me ya sanar da kai ma Allah idan ji atko in ta zo ma aya ba su yi bane saboda kafirci idan ya daudada zuciya to ya ki ci wannan daudar sai an yi gaskiya Allah ka tsare mu da kafirci amin
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم حكم كي جدو يزكاة وأبصارهم دقننسو كما لم يؤمنوا به أول مرة yadda suka kasance ba su yi imani da wahayin ba tun tashin farko to haka muke ci wani zarhu za mu bar su fi buguyanihim a cikin fagamniya fagamniya shi su iya shi shi girman komaji za mu bar su cikin wannan ya mahon suna ainihin cikin ɗimuwa ma'ana tun da sun ƙi shi ke nasallah sassan shi yasa Allah ta'ala yake faɗa a cikin wata aya aya mai lamba ashirin da biyar a tsoron ya yi wallabi na amana stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annahu yaqulu dan makan wa annahu ilayhi tuhshar ku sani Allah fa yaqulu ya shiga tsakanin mutum da zuciya shi kamar yayi gaskiya ta zo kaki ba juida kaki to sai Allah ya sanya shaman ko gaskiya ta zo sai ana domin kawai kaki shi ne wa alamun annalla ya hulu Allah ya hulu yakan sa hailola bi makinki tsakanin zuciyar mutum da shi kashi ana zama sa Allah ka dace da mu musamman dangane da wannan matsala ku rike ne inda za ku tashi dangane da ita wannan matsala ta ta misali hukuncin cin abinci na christmas wato bikin addini na kiristoci bari mu kuwa ta yar mukaddima wani ke ban labarin ai an samu wasu daga cikin masu ma kiristocin suna hana mabiyan su musulmi su ba su a ciki nisa ta fi nuna kuri ma kuka ta fi nuna kuri sai ya ce da ni da wasu musulmi suka kai wasu kiristoci abincin sallah sai su kirin suka ce ai an gaya mana a cucikar mu karba ba wai dalili aka ba su mawajen ba to yana dalilin to dama ai babu za a yanki abu ne a ce addini da ka saboda babu karantarwa in ka ji dokoki karantarwa ta musulunci yi sa wani abu ya tsaya musu a zuci ya za su yi kai ko za ka yi kotun ɗin dalili da hujja to shi kan shi bikin christmas din ai babu da a bible din da king james ya sa aka rubuta a 611 da ake kira kjv king james version militai guda 60 da ainihin shida da kuma apocrypha wajen guda shida da aka yi wasu tun daga littafin farko da ake kira littafin genesis wato fara exodus fitowa numbers littafi lissafi haka su an gane ko leviticus lawiyawa deuteronomy kubuwan lissafi haka su ko kubo shi ko da ce kubo wata hausa ce haka suka faɗa a bible ɗin hausa da irin su littafin kings da habakkuk da waye da sauransu misali har zuwa littafin da ake kira the canonical gospel mark matthew john luke da kuma waɗanda ake kira wasiku wasikun da aka rubuta na korintiyawa da ephesian da sauransu da kuma ruwa gaba ɗaya babu inda lafazin kristi ɗin babu riƙe wannan masu bincike cikinsu irin su professor ketsi kirsa ce kai da allah wannan abin fa kafirci ta ki kafir ya ce kafirci duk wani dukkan duku zulmatun ba'daha fawqa ba'din yace these things have their origin in the pagan practices of the roman world wannan abin da kuke suna da ruhu tushe cikin al'adu rubawa ne da kuma girkawa wannan nawa ne ko bai to misali kana iya shiga cikin cbs news.com ilimin a tsakanin a wani abu ne wani yare inda kana da yaren da za ka binci ne aka rubuta ga bayanan birjik sai ka turi na ilimi an gane ko to sai yake cewa ko shakka ba wannan biki da ake yi da sunan kirsimeti asalinsa yana da tasiri daga al'adu irin na mamuzawar romawa ne ya aka shiga kuma za ka samu ka shiga cikin google ka ce the pagan order of christmas za ka duk bayan ba wani abu ne ba kuma wasu za su kare su kare saboda duniyarsu abin ya zama kasuwanci wannan shi ne bagarar da zan bayar kafin ka ba da fatawar halittu ya kamata ka san me kake son ka mahalata su kansu ba shi da asali ko kai na ka aure kuma ka kai akwai abin da suke kira lokacin girbi a turai musamman turai can mai nisa za ka iske a wasu yankunan sanyi kan kashe mutane ka je yankin safe ne ka je wani bangare da amerika misali eskimo da yake su misali duk wannan yankin da zarar an ce disamba ta zo to suna kiransa generally winter season shi sa wai ke ɗan bugo mata da yanzu misali ba muna disamba ba ya ƙare an shiga january ai ƙololuwar sun yi ke to haka abin yi to ba a wani lokacin aka yi ɗan da nisa ba gaskiya ba ne ba a haife shi lokacin hunturu ba gafata malam to me ya faru akwai su da wani biki da suke kira saturnalia romawa ke kuma girkawa suna da bacchanalia daga bacchus da god of wine kira akwai wata giya da suna bacchus masu sha sosanta to wannan giyan suna bikin martaba ta kuma su romawa saturnalia bikin da suke yi duk 25 ga disamba sukan yi bikin in rana ta fito wani rana ana kiranta ga mai babu rayuwa ta zo saboda an daɗe cikin sai ana to Allah da ikonsa akwai wata bishiya suna kiran da life giving tree wacce ita suke kira da christian tree christmas tree suna nan bishiyar da christmas asalinta bishiya ce duk wannan sanyin da ake yi a wani ita kuma ba ta lalace za ka yi mamaki kan kasashen kura idan kaji ka don su cikin wato unguwanni da ƙauyuka cike da ciyayi da bishiyoyi amma lokacin sun malam sai ka nema dukkan asa kun fahimta na yi tafiya daga wata jiha jihar new york zuwa wata jihar ta connecticut a new haven makwacin jihar new york wato daga nan cikin zuwa wannan gari da wahala in a kulbilan nan da ka iya gane da gidan wani saboda duk ciyayi sun cika wuri amma suka ce lokacin sanyi duk gaba daya shukokin mutuwa su banda ita wannan bishiya guda daya wadda ta yi kama da ganji a ƙasar wasa mun san ganji sara da sassaƙa baya na ganji to wannan bishiyar ne sai suka allata ta suke mata biki saboda ainihin tana da alaka da rayuwa har suka rata da rayuwarsu kamar amulet kamar guru to amma ashirin da biyar din nan fa biki suke yi na guma kansu kuma suka yi abubuwa kamar guda shi su ba da kwanukuka har suka yi rawa tsirara suna da inda ake kira collection nan ake zuwa a yi kokawa ana kallon sarki caesar in aka kare ka wanda yake so a kashe sai mishi haka wani da shi ne kare da shi ta ce mai kace a kyale shi haka haka kuma ko a yau in kace haka ya nufi ba haka ba a tashi daga aiki za ka sai a kalashe za ka iske mutum an tura mutum zaki birɗe zaki ma da sai fata-fata da shi ba shi da alaƙa kwata-kwata da alaƙa lokacin da kiristanci je rome a 325 bambanci ba aka yi taron council of nicaea zamanin wani sarki da ake kira constantine the great sai ɗauki duk abu da maguzancin ya ce annabi su suka alimance shi kansa annabi isa ma ku yanke ashirin da yanzu da disamba ne lokacin haihuwar shi to da kuma kusanci ne kuma annabi isa mai suka ce suka yi dan allah ne karanta bible sabon alkawari littafin yohana sha'u afon shashi 360 abinda suka ce shine allah ya kamsu duniya shi sa ya ba da ɗan shi guda ɗaya bayan muna karantawa nan yalid walam anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahiba takaka Allah zai iya dan bashi da mata sai suka ce ai dan Allah ne ko Allah ne yanda Bulus ya faɗa a hanyar Damascus sai suka ɗauki duk waɗanda abuwa na maguzancin sai suka sarka cikin addini ita kanta kalmar kristiyanci in ka lura ai sabbi ne na yau yana da sabon nisa sun yi a gari a takaice kasancewa bikin ba ma ba shi da alaka da annabi isa shi sa da yawa daga cikin yan ɗarikar jehova wajen suke la'antar mata kuma kiristanci ne suke da wannan magudanci ba shi da asali na fata kun fahimta ko to a wannan lokaci idan aka yi shuka to an ƙara hakarsa ko mu a nan kasa in an ƙara shuka an yi girbi har sai zo gona daga nan sai ba su lokacin sun yi ba ba ba an ƙara shuka ba sai kuma lokacin winter to aka yi faru a lokacin to su sanyi kan yi sanyi har a jikin rana a rasa to ranar in ta fito akwai masu bauta mata ashirin da biyar ga disamba su ke kuma da daga yanzu wai don kada ma ku zawon su musulci addini za ka ce bari mu ɗauko mutum na ku ya ba wa addini da mai isa a tarbai da yanzu shi ne saturnali kuma suna kiran shi ainihin winter solstice solstice to ka je ka dawo kaddara ma annabi isa Allah ya kara mai aminci an hajjo shi a cikin da wani isa shi aka aiko mu yi imani da shi amma mu wanda aka aiko mun shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shari'a sa ta shafa kowace ainihin shari'a wannan shi sanan nabi kamar da na faɗa annabi isa an haife shi ne alaihi salam a lokacin dimi warm season lokacin sama ba lokacin sanyi ba saboda a wata rawaya suke cewa lokacin da aka haife shi ai akwai dabbobin flux suna yawo kuma da suka ce ba sa wannan sakin jiki sai lokacin imamar yau sannan na biyu ka je ka karanta suratu maryam annabi isa yana yaro allah ya kara mai aminci me ce da mahaifin shi wa huzzi ilayki bi jir'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya fa kuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarri ma makanki da mu da kin yake ga mutukar da ne je ki girki ta rutban janiya ya'yan dabino nonon zasu faru sai masana ilimin shuka suka ce to ai dabino nonon shi ba lokacin wanta ba ba lokacin sanyi ba ne ka binciki botanist da kyau da biyu nan na ne lokacin da ya lokacin da wani shuka da ya to ƙoran ya yi rubaban janiya a wannan lokacin da aka yi shi ga da biyu nan da ya kai da biyu ne yana lokacin sanyi sai ka san duk shirbaci ne a misali to abun haka yake sannan kuma suka ɗauko wani karakta ana nuna sassanin nicholas sanin ne amerika suna kiran santa claus an gane ko shi suke yin zama fana christmas da farin yin mutu su mai gane yanzu kasuwanci ne da biki kawai da gwangwajewa har ɗaya suna cewa ta ko da dai abin yana da alaƙa da magudanci amma don't you want to enjoy ba ka so ku ji daɗi sun fi ku hana yara ko su kuma magana asali kai da kake da tauhidi da akida to a kan wannan wannan jibbiki ne cewa dan Allah ne da Allah ko kuma Allah ne da kanci ka kada da haka to da aka ake wannan biki to da asalin sa yake ba akan maguzanci ne da shirka da kafirci kai kuma kana da tauhidi tattace فاعلم انه لا اله duk abin da wajen kuma an kan shirka da kafirci ya ɗaka ce yanzu barin tamun tambaye ku idan mutum yana da kamfanin abubuwa da yake girka naman alade ya samu suna kamfanin sarrafa naman alade saboda saida abubuwa da ya yi aladen sai sa cikin leda ya gyara sai ya rubuta takardar sanarwa ba a nuna zuwa afuwa sai sai kaji a kajin aka yanka su kadara da yi ma yanka amma sun ce da mutane waɗanda wannan kajin kamfanin sai da alaƙa da ya turo muku don mutu enjoy your meal yau zan ciki da abinci tambayar ita ce za ka sai za ka sai za ka sai ta ji magana misali na mutum ne yake sarrafa naman alade yake saidawa sai da to don musulmi su saya ba alade ba bari ya sayo kaji kuma aka sa aka yanka kaɗin kayan da musulunci amma ƙorin kamfanin kamfanin sarrafa alade kuma ya gaya muku cikin liƙa bayani ce wannan kaza kamfanin sarrafa alade ne ya yi ya turo muku don kusa ku ji daɗin abincin tambayar ita ce za ka sai kaza saboda ne tsamaya an yanka kuma da sunan aka kuma da yiwuwar sukudin da guda shi na da guda da misali ne madalla wallahi ba za mu ci ba ba don ita kazar ba kuna kallon sos saboda akwai yiwuwar harkar sai da aladen ta yi ƙasa ribar da aka samu na sai da kaza a tada kamfanin sai da alaƙa kuma kana da kake baka da fikihun kullum kafin ka ba da mata sai ka kalli abu da zurfi ka san tarihi yawanci masu ba da mata a karba a ci ba sa kallon tarihi allah sa in sun sani misali to wannan kenan a takaice sannan sai mu zo kuma kan fatawar halaccin karɓar shi wannan abincin amsa shi ne guda uku tambaya ta farko ka je ka dubi shafin nan na islam q&a na ashiyar salim al-munajjid q&a kun gane ko tambayar tambaya ce wanda suka ji ranar ashirin da ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu biyu ko shekara ta sauri da dubu biyu yau kuma wanda suka kalli amsa tambayar sun kai mutum dubu ashirin da shida da ɗari tara da sittin da ga tambayar zan karanta muku nassin tambayar babu nassin amsa ba ra'ayi na da ra'ayi da larabci ne sai suka ce ma hukumu akilin ta'amin da yu'addu min ajinin idin nasara malamai da Allah ku kare mu menene hukuncin cin abincin da yu'addu specially prepared abincin da aka tsara shi aka aka tattare shi saboda idi na nasara kalwar idi don suna kiran shi kai idin da rawa da kai musu to an tsara maka idin musa kafin nan kafin ka ce ko ina ka ji shi idin su kuma wannan matsala ce a addini wannan matsala ana ambato ta ne karkashin alwala walbara menene alwala jibinta walbara da barar da kafirci da sai ka iske mutane suna shakudawa tsakanin kyakkyawar mu'amala da kuma alwala kwarwa zai bayani kan wannan gaba amma dai amsar tambayar kenan ko kuma tambayar da ake sai suka ci gaba da cewa wa ma hukumu ijabati da'awatihim inda ihtifarihim bi mulk bi mawlid al-masih al-isa bayan kun gaya mana hukuncin wato cin abincin menene hukuncin amsa gayyatar su a je a tashi wannan bikin da zimmar wai haihuwar annabi isa malamai ku gama amsa tambayar sai suka ce aljawa mene ne aljawa ansa suka ce alhamdulillah da wani amsa na yanzu sai suka ce la ya juzu al-ihtifaru bil ahyad al-mubtada'a ka 'ind al-milad lin nasara sai muna so ku sani haramun ne a raya wani idi kirkirarre wanda musulunci bai san shi sai suka ce kamar christmas shi ne idin nasara yau akwai idi-idi da yawa akwai idin masoya sun ba da kai kuma idin kai kuma babbar sallar da ƙaramar sallah sai idin sati-sati juma'a ita ma idin ce. ba a ko a cikin musulunci aka ƙirƙiro kai wuri da shi wannan kuji amsar da suka baya suka ce baya halatta ba idin nasara ba wa idin nairuz da idin nairuz masu bautar wuta majusawa ke haram wal maharajan da bukukuwa da ake yi irin su ranar masoya irin su idin uwa irin su idin uba irin su idin harvest ta ga idin kabiru fatawar ta gino a kan asali ga dalili a rabtun ya ce waka ba ma a haɗafarul musulmuna kalmila ne kirabe awal ya ce haka kuma idin da musulmi suka kirkiro kamar maulid da suke yi sun ba da misali ba shi da asali bayan halatta ka yi musharaka cikin wannan fiki sannan kuma akwai da suke irin isra'i da iraki a wannan barjar kirkira ce ba shi da asali a karantar musulunci wannan sun ba da asali sai suka ce wala ya dubi akalimin zalika ba'a allazi a'addahu nasara baya halatta a ci abincin da kirista a addawo suka tattala don wannan idin saboda ɗaya ko dai ƙaunarka da idin da ka ci asusu ba zai yi wuce kan hudu aikana su ko ko a kila kana tsoro kana same ka to da bambanci tsakanin wanda ya dan tsoro da wanda ya ci don yana sassu kuma ce la ya tafi da mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaqul dhalika falaysa la fi shay illa an tattaqu taqa san cikin ali imran aya 28 bayan da za a ci wannan abincin nasu a lokacin idin su kuma sai sai suka ce wala tajudu ijaratu da'awatihim illa al-ihtifali bitilka al-ayat haramun ne ka amsa gayyatarsu lokacin da suke waɗanda bukukuwa nasu ne kai kuma na kundinukun wani yanzu wai nisa ba ma fahimta aka maka lalai mun saba ne tun wurin kama muka taso wai musulunci da ake musulunci da allah aka banci ka banci ba wani musulunci ka banci na zuwa ka ɗan gwar musaya kai musulunci ka ba wata wani musulunci to kake kuma wace da ke sai ka haka tukun za ka zauna lafiya akwai dole a kyauta ka zaɓa ka da bakin bayan wani da suka jefa ka yi gudu ba da su a jiya ne da wani ba ka fata wata zai fata wata rage da ka yi mana wani in ya zo kace ba za ka yi wallahi babu da we can just go ahead abocanmu amma muna da red line ba ka ke kira lakum ne wannan wala'i ne mu'amala ko mu'amala kuna fahimta ta ko wannan amsar ce sai ya ce wa zalika abin da yasa muka ce amsa da yakin su ba ta ma halatta li anna ijabatahu tashji'un lahu amsa da yakin su a ƙarfa wasu bai wani dan kaga wasu kan fita duk suna zuwa suna yin biki da su za a yi musulunci da wasu ne abin ba wanda aka riba ne suka ce amsa gayyatar bari zai taukuru daga nan kuma to muna kira ku za mu yi church service a church ko zo ai duk muna bauta ma Allah ne haka suke cewa no be said no be what lokacin da aka yi taron addini a nan karon a cikin kwamitin akwai wanda ya ce yawon washin wata no capital no Allah a fahimtar ba irin bauta ko kuna da Allah da aka kashe shi mu ba so kuka zo ki ci yau shi wannan ba a wannan dangodi arabtum to saboda akwai karfafa musu gwiwa wa iqrarul lahum ala zalikal bid'a kuma kai ikrari ka tabbatar a'udhu billah mutum da yake son kai don ya samu kudi kuma ya gaya wani gafa yadda yi ya siyo abinci ita zo mu ci abinci da kuɗin kisa kai sai ka tafi wajen da muna tare shi babbar da su zai da su wallahi wannan ya fi sauki daga cikin don wancan shirka ce kai ne ko ban ci abu wancan shirka ce kai kuma Allah ce wani fitnatu akbaru shirka a yi shirka da Allah ya fi muni sama da a yi muni sali kisa wannan amsa ta farko ke saboda haka za su ga ato a yi kazo a shi babu laifin ke amma lokacin da ka ce Allah da addini to sai su mutunta ka su kimanta ka ta ga ka zama social muslim ko social a tarkawar da wani to yana kamar lakon ne na kone ne tun da kama da wannan ita ce amsa ta farko daga wancan shafi kuje kuje ba islam su'ad wal jawab q&a tambaya ta ko kuma amsa ta kun ganci amsa ta farko amsa ta biyu mun dauko daga bayanin babban malamin hadisi wanda duniyar ilimin hadisi a wannan zamani ba sa da shi al-imam أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني الله يجزاك شيء يرس شكرة عينين نعم تمام شيء kusan shekara ɗaya da shakun ba da ƙarfi wata da gabarin da ba ibn mutum wannan malami yana da wani shafi mai suna bawa da tutura imam al-albani sautiyan wata fari'at silsilar huda wannan akwai wani program da ake silsilar huda wannan jerin gwanon haskaka hanya fata hukumar al-albani aka tambayi al-albani allah ya shi aka shiga wata malam ma hukumu akali أكل طعام أهل الكتاب إذا كان لمناسبة أي إيدين كاحتفالهم بالكريسماس هذا سكر بالكريسماس هذا سكر da wata malamin ne hukuncin cin abincin kiristoci musamman abincin da suke kira don bikin christmas da rubutun alalar saboda christmas wa da waninsa sai shi mai tambayar sai ce to gashi kuma Allah ta'ala yana cewa ta'amu ahli kitabi halal lahum kai kai tambaya kuma kana son ka ba malam gashi ba Allah wata aya ce al-maida aya ta aya ta biyu اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم abincin ahalin kitab halal ne gare ba ai wannan ne da yawa sai su kafa hujja da wannan ai abincin su Allah ci halal to mukan ce da su bayan Allah cikin abincin su ma akwai mushi inda kai tun da ka da wada amuhum to mushi ma da amuhum za ka ci alade abincin su wasu su za ka ci kenan a ban da wannan sun ka tun da ka ce ban da wannan kana son ka shiri za ka ce ba abu zai zama ka ɗauke shi da shi haka ke wasa sai ka masa fiɗa to shi ne ya tambayi imam albani sai ka wannan magana ta'amu ahli kitab idan kana alimtu anna ta'amu ahli kitab aw wajba mu'ayyana inda ahli kitab ذاك الطقوس دينيه idan na san abinci ne wanda ke da alaƙa da harkokin addininsu sai ce zai zai zai dangane protocol za ka yi suna cewa zai zai yi wato kafin zai yi ce zai alfa lafiya to sai shi ne tambayar ya ji mu albani wannan dangane ya ce zai matsalan christmas malami ne ne hukunci hal yajuzu lana an na'kula min hadhihi alwajba aw la mu ci wannan abincin ko a'a al-sheikh al-jawab kai tsaye albani sai ce ne la wala yajuzu ta'ayyid al-kuffar ala adatihim ad-diniyya la jiganda la a'a da ya tsaya wanda za mu yi sai shi sai ce baya halatta mu karfafi kafarai wajen yin addini wanda bai ishe ka ba da bayarwa da karba ka karfafi su to wai dole ne wata kuma lokacin da ka ce a ba zan ci ba mene ne ne zunta ne akwai dole a kyauta ne kuma malabani sai ke cewa la baya halatta mu karfafe su a kan su sai ce mahama kanat ashkaruha wa suwaruha ba'aman libasan ce ko da irin abinci ne har tufa har ruwa har kai wanda daga yarda da ba a ciki ba ba muna kallon abinci muna kallon da wace manufa aka yi wayar ita da wani niyyar ya zama ka da zuwa cewa nisan ta kai su ce su ba da bukata ɗan yi su sai da yanka mabudu sai da yanka mabudu da ya matun da an ba ka yanzu inda mal'amalo kyamar ka da wannan kafircin saboda imanin ka zanzan su ne sai sorry i don't take it saboda ne suka da nuna da yanci za a zo a zuwa su ne da dole ne matan nan to a tun muna yara muke da suke kace kuna yara idan na wani zo wani baka da sallah ka ce addini ka wala ba baka zan da to wannan ne ke gagara wasu su yi maya sai ga hanyar wuce musulunci ne ake zuwa ake bukata shi zai ba da mafita imam albani su da bayani kun gane ko sai ce kullu hada la yanbaghi wala yajuzu طعام الذين اوتوا الكتاب يعني الاكل المعتاد in dai ku ci ne wanda aka saba bai alaƙanci da addini su kana da abokin aiki abokin aiki da kirista ne ce ce na yi sabon gida na sai abinci kuma na na daga daga kasuwa ka zo ka ci to me matsalar wannan wannan is normal amma duk abin da aka alakanta shi da cewa muna yin saboda wanda aka haifi Allah ko kuma imani ko ka yi imani Allah mai rashi ne rashin amincewa turare zai sa ka amincewa da abinci amsar imam al-albani kenan Allah ya cika shi sai amsa ta uku wannan ita ce mafi tsayi za ka ji fatoyi wannan da suke ba da dama har a ci abincin ba amma su ma sai da suka fara yin kafin kuma su ma a cikin filin tambayar shi ma ɗauko daga qa wani ɓangare kun gani sai da suka ɗauko suka ce alwala wal bara wala'i da da bara'i bar ba ku misali waɗanda suke cakuɗa abu to ai kyakkyawan mu'amala la yanhaqu Allah an yu'minu bihi sai ku ce ai tana magana kan mu'amala muna magana kan walani da ba wani ya turo min sako daga nan Kano ina a wani gari sai ce mana akwai wani ibo abokin kasuwancin mai mutum kirki yana kawo mana fenti talatin ya kawo mana kenan zai koma sabon gari sai ba da muka da shi sai ya mutu yace to muna da shafi a intanet na whatsapp group kenan to sai masu gudu suka ce ya kamata kowa ya taimakawa kowa ya turo da gudun mashi saboda ba zan bikin binne wannan abokin bin na biyu da kuma tallafa mai 'ya'yan shi da abinci wannan shi ne kyawun misali na alwala walwala da kuma mu'amala ta ce to wallahi in ka taimaka da kwabo akan bawon da ka sau da su binne shi ne sai al'adu na kafirci a ce allah na da kudin da zai haramun alai saboda nan an shigo gonar Allah ne nan wala wal bara ne ba a taɓa mako irin amma abin da ya shafi taimaka ma ƴaƴan shi wannan abu ne mai kyau ku yi haka wannan shine mu'amala to masu magana cin abinci to ai mu'amala ne sai su cakuɗa mu'amala da alwala ta barka ko mu gane ba ne in suka dubi iyaye wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun sai amma sai ce wa sahima fi dunya ma'ruf ka duba a rayuwar duniya ka da sama ala ne amma su ce kai shirka a wala wala to sai su rike shafa ba da inda mutum ke samun mushkila na ce abin da ya shafi taimaka ma ƴaƴan shi wanda yana da kyau na zuwa da masallaci amma abin da ya shafi aƙidar shi kuɗin ka yaje a jirgira ma a shagiya a ciya da ta akira da wasu a yin ƙarya wannan bayan musulmi ya fahimci addini shi da kyau a ramson to an musu tambaya tambaya ta uku kenan wanda ƙarshen abin da ta turo wannan kuma tambayar tun 2006 aka turo ake tafi dawo ne a shirin da ɗaya ga watan mai 2006 ko shekara ne a kan shekara da tambayar da to shi ma tambayar shi ne jami'ati amurkiya masiriya yau a ilatu ba kaddamu ne hadaya bi munasabatar kirsit shiga mata malam ku ba mu amsa ina da makwabciya kirista sai suka ba mu kyautar kirismas wa ana la asabu raddahu kuma gaskiya ba kuma yake ba kaga to gaba mu amsa hatta la taghdaba minni dan kace ta shi da shi ne dalili ta bani kyauta da suna christmas eve in ban karba ba za ta yi fushi da ni malamin jesus da yana tunda wato ga kalli fushin ubangiji za ta yi fushi da shi da kuma yana son musulunci musulunci ka fahimci problem ɗin na musulunci shi ne abin da yake ce to su suka ce aljawabu amsa suka ce awwal farkon farawa sai suka ce huwa jawabu qabulil hadiyya min al-kafir kuma gaskiya ne ai asalin al'amari ya halatta ka karbi kyautar kafin kuma mai gaskiya ofishin kuɗa kuna tafiya a mota ya ce break ne ga kyauta sai ka ce don yana kafin na bi shafi ake da shi to su masu da suka yi wannan bayanin da ke da ke an gane ko kuma za ka fi kyautan kafiri ne ta alifa da kalbi saboda ka jawo shi zuwa ga musulunci kama kabila nabi sallallahu alaihi wasallama hadaya ba'ul kuffar annabi ya karbi kyautar wasu daga cikin kamarai ya karbi kyautar mawakokis sarki nisan ya ba shi kuyan dama da karbiya ya ce da yana kafin da ke ba saboda ba magana addini mu'amala za ka yi kan da abokin rayuwa a makaranta a unguwa yana sadaka ya ba da sadaka ne da mu shi ba kuma ya danganta abin da ya ba shi ne waɗannan su ne sun da an shigo da su a cikin aika ɓanta tun kristan ake fitawa na gare su ya fi wannan aƙida ce wannan kuma mu'amala ce kar ku yi cakuɗa tsakaninsu la ta bi qawli yu'minu billah wal yawm al akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu amara kadwa saboda ne an shigo cikin gonar ubangiji saboda haka ya jama'a sai suka ci gaba da cewa ya karɓi kyautar mawukomis al'imam al-bukhari ma sai da ya babi da ce babu kabulin hadiyya min al-mashirki babi da ke magana kan karɓar kyauta daga mashirkai sannan ya ce abokan rata allah ya ƙara mawuta ya kawo bayani cewa an ba nasu sallama kyauta da tinkiya kuma kuma akwai bai yahudiya a madina zainab daga bannin ta bashi na kuma ya kawo yau aiki wata mai ordinary ya ci suka ce ba a cikin naman abu dabi har da ya ci naman sai da naman da kan shi ya da ya su ba ta akwai mini fa'ida ne masu yanzu da karkaci an sami poison annabi ce cikin sahabban shi bishiyar ibn al-ma'aruf ya ci ya na bisa aka ce ta ce na sa ka ce ne in kai annabin allah ne ba abin da zai faru wani ku zai kusa ta zai yi nan da ya gina da mun sa aka ce buhari su gano hujjar ce ana karɓar da amma cikin mu'amala bishafi ma'arfa za mu zo inda suke cewa sai malito a ya karɓi kyautar abincin nairobi tana na aisha sai su kafa muku hujja da irin kayin ya ko wannan bayani cikin kama halittu sai muka ce da farko tukun sahihancin wannan ɗaya na biyu ma ya inganta ya buka ɗauko daga annabi da wanda shi aka bashi nisa buka ɗauko daga annabi to ko kuma daga annabi saboda shi aka sabi da ya ishi annabi sahaba masu duka ku ɗauko mana daga masu mana ba ku ba ɗaya ke na biyu in zira ya karɓi wannan kyauta shi ne da gudu to ai a wannan lokacin kafin yana da izza zai iya hana su ma bikin kafircin kai kana da izza yau yanzu shugaban ƙasa ya ce ya nufin su ne za a zauna da ko a gano kashe ka hana to su ku a lokacin suna da izza kai ku da ka zama miskini sai da aka yi a yau da sama na duka na uku karɓar da kuke ka hujja a lokacin babu matsalar mutum ya karkata zuwa gare su amma ya fakwa na hudu babu dalilin bayan sha'awar addinin su amma a yau na biyar akwai wasu karkatattun ɗin shi a da su ake taron su kenan ita da ba ta tafi shi a kan gari wasu don karkata ta su sa'a ba baka san abu yana iya ba halatta ma amma bane shi ake ba kaddara ma ya halatta abokinka da kuka yi wasan kasa tare in ya saki mata shi ya halatta da abu da ya amma auren da sun ya fata ita ka fata ita ka gana ta kuma kai ba ma ba kadan babanka in ya saki mace zaka aure ta kun san ankul ko to ankul din za ka wani sai dan ga aure ka bari da amma dai magana halatta ya hamsa misali to amma akan bar halal ko dan duniya to aka wancan ba ku da dalilin cikin wancan masala sam sannan kuma suka ce na biyu يجوز للمسلم أن يهدي للكافر المسلم بقصد تعليمه يا لن تتكبك وتمشي أبوك هو أبن مثال الأمر أن يولد منك هذا كما لا تكباش جوتا يوجد مثلا لأنك بيوى زكاة ما بك فريقا والمؤلفة يا لن تكتشي مستجوات دعونا مؤمنين أنا أقول لك مسلم مسلم wani haida a ya taƙaita ne kan wannan ma'ana su da allah malamin haya ce da ke ne da samu albashi da da ke ne da jawar mara na mata wani ma'ana ya halatta mutum ya kyauta da niyyar shi ma da niyyar jan shi zuwa ga musulunci in ka yi da niyyar tsoron so ne gare shi to ka yi da ke don musulmi da yawa suna mai nasarar mutuwa don mai zamantarci an gane ko? yawwa sai na umar imam bukhari ya rubuta hadisi mai lamba 1619 ya ba a dan uwan mutum kyautar riga nan da aka kafa maka ita da goma mutum ko rashin an gane ko? amma su suka ce lakin sai dai fa لا يجوز أن يهدى للكافر في يوم عيد من أعياده sai dai zamu baya nan ta ba kafiri kyauta dan ranar idi ce so masu ba da mutum a iya kafa sai ku ba da mutum a iya ba su da aka masu jaye taron ku ga wani musu kusa da ɗan ɗaci masu kana musu saboda ba shi kyautar taimaka mai kan kafircin shi da muka ce hatta ma karɓa da to bisa wannan fatawar kun ji abin da suka faɗa ya kuma bayanai da yawa na ma'abota ilimi ya ce li an da zalika yi wa'addu iqraran wa musharakatan fil ihtifali bil eid al batil saboda ba shi kyauta saboda lokacin bikin shi tabbatar da shi to amma ga matsala kai ma'aikaci ne babba ne a ma'aikata ita kuma ma'aikata sallah in ta zo takan tanadi kyauta saboda musu kuma takan tanadi kyauta saboda kyauta kuma kai da shugaba a wani wannan kaso na basu ya halatta ka basu kwarai ko inda ai kai ai ba daga aljihunka ba tsarin gwamnati da kuma kuma ba ka cewa saboda gudun karka haka musulmi kasu shiga jirgin da ke ba daga aljihun kamar kaso ne daga aljihun gwamnati kuma yan kasa ne sai ka ce zana ka kaso musulmi ba in ba ka ba mu zama lafiya ba wani haka ne kuma allah su zama da ku zama gwamnati da kanin yau tayi sannan kuma ya kuma bayanin da yawa sai ce idan kyautar ba wallahi kyautar da za ka ba su ya shafi abinci ko kyandara wanda da shi ake taimaka da mutum to haramcin ma ya fi muni ba da sun ce kafin su wani da gaske imam zainari a cikin tabirul haqa'iq dan hanafiya yake cewa al-i'ta'u bismin nayruz wal maharajan la yajuz ba da kyauta don taimaka musu daga aljunka haramun kun fahimta? to me za ka ce game da mai sana'a suka ce kun kwararri wajen sassaka kujerar da tebur muna so ne saboda a cak samun misali ka zo ka sassaka mana tebur saboda na tarbar sai yana tambaya ta kama ba da wallahi ne na san babin da nake shi ne aka ce kuma in ce aka ce ne ya an ce ne in je ne ainihin tebur da kujeru na me za a yi zama a cikin sarari su ce da kai to da allah tun da kana sayar da taure da bunsuru suna bukatar roƙa wa saboda christmas saboda kwaɗayi an ga kudi ruwan ruwa su da fito a mutum da wallahi na rage ban ce da ba to da matsala ce yana neman ka bashi ba ya samu lasisi daga wurin wani ya gaya min ce wallahi an kawo musu abincin christmas kuma wallahi ya da yana ji bai ci abinci ba tsaga shi zai ci kawai sai me za ku ce kuma za ku rubuta وانا قلت للسلام كأنه بدأت تسلمه ضرورة a shari'a idan mutum ya je shagon sai da abinci ce hajiya zubo min abinci aka zuba mai ya ce ya yi nak ya kada riga ta fi kai na kudin su wallahi ba na kudin su ba na kudin su ba na ake barura ne amma in ya yi abin da ya nuna kwaɗayi sai ya biya tun da ya ce a sa nama cin abinci wala ta rabe wa saboda ai ba sai ka ci da nama in dai magana kusa da kwaɗayi ne da yin misali to da idan kana maganar da ruwa ai daban ai a rafto? ku da ka bayan da yawa ya kuma bayanai na malamai kan haramcin wato ba su kyauta kan addininsu ya koro maganar imamun zailai ya koro maganar ainihin iklil da maliki ne ya ambaci maganin ibn al-qasim al-masri ya ce makaruni ne a ba kirista kyauta ranar ibi shi saboda lalaki ce ladan wani aiki ne mutum kamar da kwamfuta da magabatan su wanda suka tafi sai aka samu canji haka kuma cikin littafin al-qira cikin littafin hanbaliya yace wa yahrum shuhud eid al-yahud wa nasara haramun ne a halarci idoji na yahud da kirista da sai da musu wani abu da amincewa da su yau sai ce da kai to ai kasa ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya la ai ko zama najeriya akwai kowa da yanzu misali abinda ba da muka karantar mana a kan bai mana daidai ba wasu wani da musulmi shi sa kullum muna gaya ma waɗanda harkar tafiyar da shari'a ce kansu misali za ka ga a kanan nan ana yi ga billboard billboard sai ga mata yawanci billboard za ga mata ne kuma tsama wasu ya yi daidai a lagos ya yi daidai a ainihin benin ya kamata ku mutunta kalca da sai da zubi ku ci a yi kasa kar ka zama aiki ma za ku fara aiki ka za ku fara aiki a yi shari da zai yi kuma za ku fara aiki a yi kansa kuna fahimta ba da yau to waɗannan bayanai ke da da yawa da ke tabbatar da rashin halittu duk tsakar wuri da lalitar duk da ce wani yara ik ba a asiratun mustafa bin mukhalafatin ashabin jiki mutum da mutum sai suka ce na uku amma kabulin hadiyya min al-kafir fi yawmin idi fala haraja alai dan ku ji dalilin su amma kyawun karban kyautar kafiri a ranar idi shi kasu misali ai ba ku ne dama na ga muku zan ga muku dalilin masu halatta sannan kuma sake komawa mu rusu dalilin cikin bayanin da ya gabata a kusa maro su amma zan faɗa ne saboda amana ta ilimi don ga wani musu da babu daga cikin da bai fari da amma kabulun hadiyya liman kafi fi yawmi idi fala haraja alayhi wala yu'addu dhalika musharakatan wala ikrar li ittifaq ba a ɗaukan wannan goyon bayan su ba a nuna kamar an yi saboda dinsu بل ذاك رباني على سبيل البر saboda nagarta a nuna ana ta ba ya fito da ruwa saboda ruwa ba ta fara ruwa ana magana wala'i ne albin da kuke magana kusa da mu'amala ku ji da kyau sannan kuma sai ce wa kasbin ta'alim wa da'awa ila islam da zimmar ta'alifi jin shi zuwa ga addinin musulunci a ranar da yake bikin cewa dan Allah ne aka haifa kuna tabbata da wannan ne zan kai ta'alifi ka bari ba lokacin da yake shi ba ka ce Mr. Michael na kawo maka ziyara ka same shi har a asibiti ka ba shi kyauta mu'amala ce amma wannan ya alakanta shi da ranar bikin da yake cewa an ga annabi sa dan Allah wanda haihuwar matan da kuma a tarihi ba ma a rawa so ka tawa ce da suka rusasshiya wannan ba ta da goyon ba ta fuskar ilimi da fata an gane ko sannan kuma sai ce domin allah ya halatta mana albir wal kas ba al kafir allah gudun da kafin musulmi kaga aya ba muhallin sa suka kama hujja da ayar لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين ai Allah bai hana ku ba wanda ba su yaƙe ku ba ku shi kenan su yaƙe ba a Najeriya ba yaƙe ta yi wannan ne yaƙe ta kowace irin fuska yanzu ko hana ƴaƴanku misali sa hijabi ɗan wa'azin zaɓe a sanya ma yara jarabawa a ranar sallah ku zaɓe ku ke nan kuka waye isa isa jarabawa ranar christmas gane shi amma ranar sallah ba a sa kuma da laifin su ba laifin ba to ne ke kuke ne inda wannan dalili aya tana magana ne akan husnul mu'amala ba akan alwala wal ba shine mushkila wannan fatawa shafa alwala ne kina ba mai ta wannan da kusan akwai mushkila cikin ita fatawa na riga na gabatar da abin da ya ya kamata a ciya da akan cewa bayan lantar da wannan abinci wa iya sannan kuma sai yake cewa wata fitowar suke kaɗani kuma sai a yi kwanga bakwai baya misali shi da na bakwai sai ke wanda ba su yanke ku ba domin allah ta'ala ya ce ya yi wallabi na amonu la tattakudu abin wa ɗaukun auliya tun ko da yin bilmu wanda ba ya ɗauka fitowa ya kuma su mana ɗin yi makiya na makiya kuna musu soyayya to kaka oh thank you thank you ya kuke ne kuma sai ka fara musu da happy christmas sai ka tsara har gurin ake buɗe a whatsapp kuma za ku faɗi haka ba akwai ma'aikaci da yin waya ce da ala ce malam da allah ne zai ce ya ce da ni happy christmas ya ce ne yana son kuma da ba to ne da shi wani duka da nan da na ce to kace da shi take care malam ba zai habi ba ta to gaje ce wannan haka tambayar ka kai na baka abin da zaka faɗa na san ka guje ne da mun kace hafi fasara na hafi ina taya kamar akwai kana tashi wannan ran da aka yi dan Allah Consider you take care and careful this season of yours. Eat wisely. But what do you do? Ka ce a hankali. Ka kauce, ka kauce wa sa'a gaba da Saboda haka ya jama'a, saboda abin tsoron mutum zai faɗi kalma da bai san haɗarinta ba sai faɗa jihannan shi ka. Allah. Aratu? To, ga sunan bayanai da yawa waɗanda ba daga an kawo amma abin da wani sai suka ce shekul islam ibn taymi larabci yake ce wa amma qabulul hadiyyati minhum yawma idihim faqad qaddamna an ali ibn abi talib annahu utiya bi hadiyya annahu faqadira ji ibn taymi Allah ya ji kamar cewa game da karɓar kyautar su ranar idin su amma da mun gaba sai na da an ba shi kyauta na idin nan kuma ya karɓa ta an ba da an sa su ne yana da masu kuɗi ku je zuwa ka san wani tsara yasa irin da yana babban mutum da aure amma ba masu kuɗi ana karɓar magana in ta dace ko aje ta biyu ko bayan ya da ya ba ta kawai Allah ya ji kamar da ya wuce shi da alkhairi to amma kuma wata magana mai ban sha'awa kuma sai ce ibnu abin sheba ya waito annan ra'atan sa'alat aisha ta faqala inna lana abaran abaran jamu ne zikir muna da ainihin abaran shine mace mai shayar da nono amma ba mutunciya ce ba ma mutunciya wa innahu yakunu lahum al-ilm fayuhduna lana suka yi mana da kyauta ranar idin sai su ba mu kyauta فقالت في عائشة أما ما ذبها لذلك اليوم فلا تأكلوا kace eto abinda suka yanka saboda wannan ranar karkuci walakin kulu min ashjari ku ci daga iccinsu wannan kyautan nairus da aka ba su yin da wannan magana shine da yawa suke rikewa أعيط بالخير يا أخي الكريم تكلمت الإمام الألباني يا سنة هريزة ده كان يسولي تنكر maybe you a cikin kududduwar wurin aisha ta bayar a yankin kwamfanci magana ta akwai rusa na da kwanjar da don cewa ta yi abinda suka yanka don wannan ranar idin nasu garbi to ya fi to sun baka ne don ranar idin nasu أفلا تأكلون saboda haka ya kamata a fahimci wannan da kyau da sauran bayanai masu tarin yawa waɗanda ya kamata mu kiyaye mu lura an gane ko suna cewa wato in ma za a karbi kyautar nasu an gane ko to za a karba saboda lalle kamar haka na farko Allah ta kora hadin hadida min dabihatin lidil adami kare zama to wannan dabbar da aka yanka dan wannan ranar a da mutum annan an yi cin biyu ake jawo a cikin to a idan ranar ne ta ga mutum ne su ba a lokacin su da komai yake daidai ba su suke juya su amma yanzu aka sun fata wata na cin da zama ne na na aisha ta ke cewa wallahi da manzon Allah ya rasu ya ga abin da mata suka kirkiro da yana suna zuwa masallaci tare da a zamaninsa da mata ake sallah har ya ce sahun gaba na maza shi ke alkhairi haka ne ko na bani ne yawon sahun a mata su zo da bishari mata bayan maza ba tattare kuma ya ce in ina jan mutane sallah inda ji kukan jari sai da gaggauta sallah kenan da yara ake ne sallah ya ce da ya ga abu ne faru da ya ga kuna canza da zai yi da wani mutum ya ce da sayi na umar da watan azumi ya ce ya sarki musulmi da Allah mata ta ko muna iya kwanciya a gado tare rana tsaka da ramadan amma ba abin da zai faru ya kalle shi ya ba yaro ba shi da kuma ba ganin ka sai wani yaro sabon aure shi ma yace to ni ma da Allah a bana yace ban da sai ce ya ka bashi yace to ai shi yana da balagar kwakwalwar da ba zai aika aika ba amma kai matashi ne sabon aure suna tsoron talaka kenan ka kafa tsoron ta canza circumstantial da bisa yana da to kan na tsawaita kada kwakwalwa ta fasa ɗaukan abubuwa da yawa a ta kaici a dunkule a ture a mulmule wuri guda karɓar wannan abincin nasu tare da ra'ayi da suke gina kullum ji bayanai da ke yake duk babu dalili da kasu na farko ka nuna izar addinin ka dole na biyu babu dole karɓar kyauta na uku nasoshin da kuka kawo suna magana kan mu'amala ce mai kyau ba a shigo cikin wannan ta shiga ya shafi kundin addini da aka yi na ba ku misali ɗaya na uku nauyin ka ne ka yi bayani da abokinka ka ce wani gaskiya kaji kaji kaji wata yarinya ta nuna ma'aikaciya ce ana yake ce su ce wallahi ta kwanu kyauta na abinci da yawa saboda christmas malam karba na ce kai wallahi muna tare da ita ina gudun kira da su ba a matsalar da ke da mu sai ka fara hannun makhaloki ka bar mahalicci alhali kuma la ba'ata li makhalokin fi ba abin abin da bata ba yau ran mutum ya bata wani ne ubangiji yana da wani na ce amma tun da ke mishi na tattara ba ke ɗauka ke ba wani kyauta shi wanda kika ba shi ba sai kin ce abincin ka za ka ba in yi sau daga baya sai ki gaya maka wani wanda ku sai ne ina jin ya taɓa gaya ma wasu ko a majalisi irin wani wani mutum ne yana zaune a wata ƙasa abin yin ɓarɓar ta mutu da ina da gwamnati to sai yake cewa malam da na tare a unguwannan dukkan su fara da bada ta sun fi gaɗe da yake ba limami ne a cikin wannan kwamiti sai yake cewa wata mace sai ta kawo mai katan katan ta yi a matsayin gudu da tana masa maraba da shigowa a cikin wata na sa ido daga an shan giya amma giyar sai ranar da za a yi fati ne mai maraba ta yi ya ce to wala ma da sun da kibiyar na an nana fari na kyau na wala ma da sun da kibiyar na an nana fari na kyau na ran da za a yi masa bikin ana mara da shi ko mana matar ta sa ido ta ga ko za a kawo yau sai ta gaba kawo ba ta ce da shi ya zo da wani abu arziki ya ba da a wurin ba zo an sha ba sai ce mata sai ce da jumalan anan sai na samu dama in mace bayani na ce mata ainihin musulmi a gama su hannu sau ka yi abu da kayan kajuwa da su aure su ba mutum ya shiga da iya tabi ta ce to ku za ka damu da ainihin ba ta nuna ba ta ce da gudu ba sai dai ɗauko ce fito da shi da ɗauka sai to ka ga sabon anan shi ne ya ce da na nuna mata nan take a ai ta kace ne mun da ta cikin su na mujiya da ɗan musa ne sai zama kana da shi dole ne da bai to shi ne abin da nake ana shi to wannan hikima ne ba ka da ita mustawani ka yi haƙuri an ka san mun musulmi ne ai to amma wasu suna shan sun a wasu kake suna da ɗauki yi mace mutane ne ita ne da abincin komai na taimako da kwakwani na taimako a ofis da ke wani ce da zaɓa na da abuwa a zama da wani sun ke dubu da wani ka sha kuɗa a lura da goma a na biyar ko na shirin kenan na nawa kenan sai ka ce lokacin bikin sallar idi kai ma in na ba in har addinin ka ne ce wallahi ba zan taɓa ai na ga an samu haka kuka ci tafi kuma gari an taɓa wani gwamnan donald trump na crossing da yake cewa shi ma zai fara aiwatar da dokokin kirista a jihar kuka ce za mu ci a kan yana saboda a bible an ce matan wasu sa da zuwa a bible cikin littafin matthew an ce aiwatar da fara bible dokar shirin yana da ya sa ba ba ne wani wurin ta tsoro na kai na kawo wani kafa da ya sa yan uwa musulmi wannan shi ne bayani tare da ɗaukar muku asalin manya-manyan hujjojin saboda a fahimci al'amari da kyau muna roƙon Allah cikin rahamarsa da iyawar shi da ikon shi ya ba mu ƙarfin riko da addini yalla Allah ta'ala yake so karka tsaya karka jira wani sun yare da ya ko ya so ina ranka da wani ne ka san da ya kai kuma za ka iya kare hujjanta a kowane na ranka da kai da kai yunganin su addinin wani maka kyau kan nisa kuma lalacewa ce ga mutum Allah ka zai akwai tambayoyi to da sunna barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam bayan da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam
Allah ya saka da kai ya da aljanna yake cewa malam wasu sukan cewa merry christmas shi ne ne ma'ana kalmar merry ai an gafo daga merriment wani ne merriment shi ne kawai farin ciki duk da da haku da wuri christmas da ce mutu shi ne the mass for the craft shi ne mai christmas wasu da ce xmas a sa x duk ma'ana ɗaya ne a gane ko an ɗauko daga lafiyar nomawa ne saboda haka idan ka ce idan mutum faɗa ta haka haka wannan bishiya da suke kira christmas tree ka ga wasu da zai ta san kuɗi ya sala to za ka haɗa hatta black friday da suke yi ko wata novemba lokacin harvest ne a nan da suke kuma biki ne da cikin thanksgiving day sai da mutane suna wani bakar juma'a juma'a ba bakar ce juma'a fara ce sal da cike da ina na'am السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام
Allah ya ba Allah ya saka da gida wa iyyakum Wani cewa malam malaman da suke ba da fatawa suke kafa hujja da abubuwa na mu'amala ba sa gane ce suka yi takuɗi ya ce ba su gane ba ne ko rashin fahimta ne ko ko menene ya sa suke kafi tsakanin wallahi da bara'i da mu'amala wato wannan tambayar ta kasance ta tunanin da tambayar da ake ma da kuma Usman Khamis wani fitaccen malami na sunna da kasar Kogi sun sanar da ke fago da mutane shi ya ce mutane suna cakuɗa wani abu da ba da zama amma dangane da kuma ba sani ba ne a a ka ce mutum malami ne ai ba za ka hango rashin sani ba sai da wasu ɓango kuna ba shi da binciken ma tarihin da zafi sarki yawanci ana gini ne ba ka san ma faru ne ba ga tarihin ne ba ga asibiti ga yadda ka zanta take su kansu suna la'antar maliki to kai naka a wannan shiga shan raba sha na'am to amma ta yi malami bai san fatan ba kawai ya ɗauko ne malam wani ya ce bai research ba bai bincika ba ta yi ba za mu ɗauki maganar ka ba قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين annabi da haka idan Allah ya samu abu da kila cikin yan uwa da ke ba da wannan sai a tattauna tattaunawa irin ta mutunci ta ilimi ta ƙaru da shi ka in gaskiya ake bukata za ta yi gaskiya Allah samu a ciki.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Wa kuma rahman.
Wa iyyakum.
Yake cewa malam kada a gaya mu hukuncin namiji ya bar matarsa ta je aiki a wata ƙasa
To kun dai san hadisin al-Fahim cewa haramun ne mace ta yi tafiya in ta yi imani da Allah da manzo ta yi tafiya ita kadai na dare guda ba tare da maharba ko zuwa ta dare guda da ta tafi da maharba uba ɗa wa ko miji wasu malamai suka ce au ya kulu ma'a au ta kulu fi rufqatin ma'muna ta kasance cikin group wanda aka amince kaddara a uwa a ce to mutanen kulle da misali da zaru da aikin hajji da kashin jagorancin ladarar masallacin mu dole su da Allah da iyali da misali da aka inda jama'a ce a nan zuciya a taimake ka kan abin da ba ka sani da tun da shi da bai sani ba amma ki ka daga ba ka tafi kai da zuma kai wa wani sabon Allah to wannan nan da daga nan dubara ko da kasuwanci da manta da wani hayaniyar duniya an ce da wani shi Allah ya kan wani dan uwa ne yake cewa kan sun tashi za su fi da duniya dukkan su malamai ne masu faɗakarwa a mota suna tafiya sai ga wasu mata guda hudu su wuce su irin da mota da su sai ne sai wata ce nasu duk matan suka fito daga motar suka yi zaɓi ba da iya kwanta ta yana duk su ne ya ka su ya zaɓi ya ce ai muna hango su muka ce yawwa mun samu hanyar da a sai muka tsaya sai su sun gaya da daidai da su ke kai ya da daidai sa jan da ɗaga kafin su kada wa su su zo gan su duk sun yi shi bakai kuma abin da ya musu karshe sai su yi ina fata da ya yi wata da nan tambayi ina fata duk abin da namiji zai mace ma za ta iya ko a kare da ya domin samu inda Allah ya kace miki ka bar ta kuma sai ka wuce kuma ka ce za ka wuce sai ka dawo yaron nan da aka canza mai halitta ya zama kanin ne bayan shekara ta wata tsanin raka dole ai suna da ne ƙarshe bayan shekara ta wata da na mai jiki koma wasu ya kan yi shi a nemo su ce kai wallahi na gaji da zama a matsayin da su ina so in koma da Allah ne suka ce ai kama kama saboda ya kokarin tashi daga abin da Allah ya ga wata halitta na fata abin ci bayan da kuma gari gaskiya Allah ka samu da shi assalamu alaikum wa rahmatullah abin da zan kare ka da shi tura mace ta aiki wata kasa mai yiwuwa ka ce da nake da irin yanayin aiki ka ɗauka an mutu an barta da yara kuma al'umma ta kasance taimake kimiyya sai dai a ba wanda ya ce wani cikin ki to kuna da kwanin ta kaddara sai ta sami aiki da likitanci a saudi kuma suna biya mai kawo bayan da wata a irin wannan menene hukuncin da ka ka samu dan abu da za su zo kana aikowa karatun yara ya don kowa sun yi mijin da abin da ke faɗa to irin wannan dole ka kalli irin wannan matsaloli sai ka ce a to irin wannan ka tafi amma da sharadin ka kiyaye ta da ita kare nassi ka samu ne da raka ba zai hana ka amma ita kaɗai ta hauji mai waye mai sarbarta ya su ina mutuncin ta kuma ko ba ka kawo wannan ba mu tsaya iyaye karanta da ɗan kuma yanzu akwai da ruwa da ka iya taso duk da take ta kawo yi kokarin da ke yanzu ba ma take ce musamman da take cikin kauye da mutuwa ne kamar da kace ku barin teku ta hau mutan da take la'a ta mutan ta ba karatu ta karɓa ta karɓa shi ne da ta ainihin waye ba waye wato da cikin bin wato dokokin wanda ya halarci waye kare haske ne kan jami'a wallahu
da yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya dogon kwana amin da yake malam shugaba na ba musulmi ba ne a wajen aiki kuma ana ba da kyaututtuka da yawa yake sai ni na janye ban bayar ba amma sai na yi wata dabara ta hikima yake sai ya ba da kyautan tun farkon watan sha biyu yake tambaya to menene hukuncin to ai ne mutum mutuwa ta kyauta ba ai ba ka ɗauko ka alakanta kyautar da christmas amma bayanin da na kasu sai fito da kuma kuwa saboda bai ce kyauta ba ne saboda christmas kuma tambayar da zama kyauta kamar yaya a ma'aikatar ku doka ce aka ce kowa sai ya ba da misali kamar gudunmuwar shi saboda gudunmuwar su na gudunmuwar su inda kan ce waye ce dole ne da ke aka rubuta dokar da hannun ka kago yi fara biyu ke tsoro kake na barazana in ba ka yi ba aikinka a kore ka ko a takura maka uku uku dai tunani ke kar a ce kai ka kawo da addini sai ka fi zai wanda shi wancan shi ma zafi ne ya rike da gaba da wani ba shi ma ya yi zafi ne don karɓar Allah ko kuma kai ba ka da Allah ba a tafi na agon da wani da gaba ba ka da wannan fata sannan na biyar ba ka da bakin ka ce kauna ni musulmi ne ina da wani da zai yi fara don abin da ke sarrafa ni a kai da shi ma ta shi a kai yasa su ba sa jin kuma kallon masu sauƙi ɗaikin amma kuma ka zo sai ka bayar a farkon farkon wata biyu waɗanda aka hana su ma ainihin farautar biyu kuma sun yi da ba kan su yi farauta ranar shi sai suka ce ok asabar allah na tafi shi ba ranar juma kamar yau sai suka sa ragar su suka ce to ayyar asabar allah ce shi ba suka ta ɗoruwa kuma allah ya dangane su da su wannan ana kiransa at-tahayyul ala al-mahal inda abu ka ga musulmi ne kanka wata daba ka roki Allah dai ya raba ka da musulmi kuma kenan kana faranta ba to
sai masu tambaya a kan sallah to sana'ula eh eh ai na dan dan mutafi kuma tun da ran juma'a ne zan samu lokaci a yi tsokaci amma don gani da misali sarara tana kira liman na kutuba wannan abu ne tabbatacce asali sulaikul gabafani mai bulugulama ya kawo kuma tabbatacce sulaikul gabafani kulwa sahabi ya shigo masallaci ta da annabi yana sallallahu alaihi wasallam sulaikul sai ya zauna sannan ya ce kai sallah ya dakatar da wani ya ce a ya tashi a kan wannan shekin malami hamidun faƙi Allah ya kai shi shugaban asar suna na masar su ce wannan dalili ne ƙarara a kan masu cewa ba a lafiya ilimin na wasu daga cikin masu bayyana da kansu da malikiya sai suka ce ai sulaimul mafani talakan talak ne saboda talaucin da yake fata da shi ne ya sa wai annabi ta tashi kai sallah ko a ga yanayin shi a taimaka malamai suka ce wannan tawilin na ya nesa kwarai da gaske yaushe ne ne an tsalle ta wajen ba yaushe ne ga da ne da mutum yana kafin kuma idan wannan sallar na fila a waje ne da a waje da ciki inda ya halatta a yi a cikin musamman wanda shi ne ainihin kowa ne to yar ba a ƙa'ida hukuncin uwa ana ba da inda har zai yi sallar lafiya da iman na kuma a cikin masallaci to ne a wajen ba da aula domin magana ma daukan hankali ne zai fi haka ɗin a cikin masallacin kila ina ganin shi ne amma a wajen tsoraka hukuncin wajen na hukuncin ciki haka suka ce idan kana da tinkiya mai ciki in ka yanka ka ba sai ka yanka yawa yanka uwa yanka yanki ma maganar malikiya sun ce kawai magana ce kuma a saba da matsala sai ka tauna da kar ka je ka faɗa da yana shi mun ka sai da za mu sake da ya fi da ya fi wani lokaci cikin lokacin da Allah ya karɓa Allah ya rawa gaskiya ne addu'a ita ce mutum addu'a ita ce rayuwa addu'a roman tafiya addu'a gatamin addu'a makani addu'a fari da bakan dirgetin shedar kare وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين على تذكر نعم يا رب يا رب يا رب امين منور امين انا صلاه على النبي محمد صلى الله عليه انا وسلم اقول الدعاء الصلاه على اللهم صل على محمد وعلى وال محمد انك حميد مجيد يا الله من توصلي لإلى من زمان مجلس الذكر لأمتك يا الله امين يا رحمن يا آمين.
حنان يا آمين.
منان يا آمين.
وهاب يا آمين.
كريم آمين.
يا معطي آمين.
ka biya mana bukatun امين abinda muke tsoro Allah ka mana maganin shi آمين.
garin mu kuma Allah ya kara mai zama lafiya آمين.
musamman Najeriya ya kara mata albarka آمين.
waɗanda ka ba su shugabanci Allah kan su jagoranci آمين.
su gyara siyasar mu ya Allah ka gyara neman mu ƴaƴan mu da masu albarka ya abu rahman ya shi mu da hasarar آمين.
imani. ya Rabbul alamin ya Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mu Allah ka gafarta mana Allah ka Allah ya rabbal alamin kowa da bukatun Allah ka biya mu آمين.
ɗaliban mu a makarantu Allah ya ba su wasu.
آمين.
waɗannan ƴan uwa da suke kula da ɗaukin wannan karatu suka kuma ya ɗan duniya ka kun aiki Allah ya rabu albarka آمين.
Allah ya taimake mu gaba ɗaya آمين.
Allah ya tsare malamu da ke kan آمين.
alkhairi da tsare mana mutuncinsu آمين.
mutuncinsu da kamalu su ya rabu آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد آمين.
لله رب العالمين جزاكم الله خيرا